بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم نعم سينزل خاتم ظهور ولاية فليس ولي بعده بالمشيئة سينزل hatiman مهم.
shi kamar yadda muka faɗa cewa wala nan hasa da wala amma shan sho tijani shine ya cika wala hasa wanda shi bayansa babu wani wali da za a samu wanda yake hasi ne kamar yadda yake kamar sho tijani مم.
kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya buɗe ta مم.
shi kuma sho tijani shine ya rubuta نعم
to kuma kamar yadda shi shi tun daga annabi adamu shine ya buɗe wulaya ita kuma amma نعم to shi ma irinsa kamar yadda shi kaga ba shi da uwa ba shi da uba to kuma irinsa shi kuma wanda shi kuma shi ma ba shi da uba shine annabi isa shi kuma shine zai cika ta نعم shi kuma wancan kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yana da uwa da mahaifiya da mahaifi ya ya bude ta haka shi kuma wanda yake shi ma da mahaifi da mahaifiya shi ma zai cika ta ya zai cika ta shi ne shi da shi to haka abu yake saboda haka su shi wa yake da suna a walitaka kamar yadda ya faɗa su muka faɗa cewa shi annabi isa shine zai zo ya cika walitaka amma din nan shine yace sai yanzu hatiman sannan zai sauka hatiman yana mai cikawa ظهور ولاية wilayatin bayyanan nan na wilaya amma مم. فليس ولي بعده babu wani wali da za a samu bayan shi shi annabi isa din nan نعم zai zo a matsayin wali birma shi a Mm.
shi da ma sha'ar Allah haka Allah ubangiji ya hukunta Mm.
daga bayan sa kuma babu wani wali da zai zo نعم فإني كنيته أبل فيض إنه يمد جميع العالمين بفيضتي ji shi mai littafin ya ce ni in ni cewa ne kanai turo ne wa shehu tijjani alkunya مم.
na kan ce masa abal faidi نعم shi ne uban nan na kwaranyi مهم.
da duk wani abu da zai kwaranyo daga wajen sa ne مهم.
innahu cewa shi shehu tijjani يمد جميع العالمين yana yin madadi gaba ɗayan alam
بفيضتي da kwaranyi مم.
duk wani alam gaba ɗaya shine yake musu madadi مم. وكل ولي كيف kowane كان wali sai fa ببهره kana kowane ne wali kowane ne shi مهم.
ya sani ko bai sani ba مهم.
bi bahari hu umidda a kogin shehu tijan ta nan ake masa madadi نعم ya sani ko bai sani ba Mm.
sannan yake samun madadi بقدر ما له من da gwargwadon فضيلة.
abin da yake gare shi kuma na daga fali- falala kowanne da gwargwadon abin da ya samu din gwargwadon abin kamar yanzu misali five ne ga ruwa ka zo ka samu gwargwado wani za ka ya samu five din kato ne zai samu wani za ka dan karamin five ne zai zai samu sai kowane wali ma gwargwadon abin da zai samu fali din ya danganta da abin da matsayinsa نعم yauwa in an ce maka dan karamin five ne za ka iya samu sanan wajen to ko ka sa abin five ma ba za ka iya samu ba sai kowanne gwargwadon failinsa gwargwadon yadda zai samu
من أول نشأة الأوالب wannan fa da na كلها.
gaya maka cewa waliyin nan fa ba wai a wai daga lokacin da shehu tijjani ya zo ba tun ma kafin shehu tijjani مم.
daga wajen sai ke samu min awwali na shaitan awali tun daga farkon tashin hala Mm.
gaba ɗayan su Mm.
kullum a dukkaninta إلى النفس har zuwa busa da za a yi busa kaho
يسقي كل فرد shi ne مدرج yake shaida kowane fardi na- na- na wali na wali kowane ne shi ne yake- yake yake wannan daga wajen sai yake samu wazarrati da kuma kowane kwaya ɗaya dai daga cikin mutum kowane daga wajen sai yake samu
وأسأل ربي a fardi yana daga cikin afradul alam gaba ɗaya مهم.
kaga matsayi matsayin da shi na na na na dai wali ta kada ma ga sunan kala kala نعم yace wa as'alu rabbi saboda ina roƙon ubangiji na أن يمن yayi بفضلك mun baiwa da falalar shehu tijjani وفضل رسولك da falalar علي.
manzansa ya falala alayya gare ni da fai da shi ni ma an samu dan kwaranye daga wajen shehu tijjani
نعم وما فاز من ذات النبي abin da ya محمد kwaranyo daga zatin nabi muhammadin talaqatu zatil hatim duk abin da ya kwararo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to talaqatu zatil hatim zatin shehu tijjani shine yake cikin wannan abu مم، دون وسيلة babu tsani fa wannan direct ne mana eh direct ne wannan ake samu babu wani wanda zai a ce daga wajen shi domin annabi sun akwai shi ta nan yake samu كما تتلقى كل فيض من أنبياء kamar yadda ta ta talaka Mhm.
take shafan kulla failin kowane faran yemin an biya daga annabawa ورسل kamar sulin da ma'aika نعم alaihim jami'an tafiye duk gaba ɗayan su gaisuwa ta fita gare ni, نعم kowane da ciki duk gaba ɗaya kowane kwaranyi daga cikin kowane daga cikin annabawa da kuma ma'aika duk gaba ɗayansu kowane akwai inda yake sha daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma shehu jani akwai inda yake sha shi ma daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kowanne daban-daban ne ba wai za a ce a ta waje ɗaya ne yanda shi shehu jani zai dona sanan kuma su sharan annaba su ma za su dona kowanne akwai inda zai dona daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam نعم shi dai annabi shine daga wajen sa kowa ya samu kenan نعم shine tsakiya
Amina ta tarantul kula halikati.
daga gare shi ne fa duk kuma kwaran yana halitta kuma duk za ta mai santu kuma wurin shan ciyar
Fama zarratin ba wata Allah wa kwayar fadar zarra hikmati.
sai ta rabota da wannan raba daga wajen za ta samu kowace ce ko menene in zai samu da wajen da wajen nan kuma zai samu
Wa ta datil hadimi tijani.
da tsani na shehu tijani Mm, Ahmada shine annaba ahmad Abil Faidi.
shine uban kwaran yi mana Ulbiza.
bisirin ka faɗi wannan a ɓoye in kana tare da yan ɗariƙa ka gaya musu ka ce musu haka za a samu Na'am wajen Haka hada.
ce malam ka faɗa a sarari ma ka gaya kowa
Wala ta hasha man ya ruddu an ka kada ka ji makale.
tsoron duk wanda zai juyar da faɗi na gare kai cewa abin da na faɗa maka nan ba haka bane kada ka ji tsoron wai ya gaya maka ya ce a abin da ka faɗa ba haka bane duk wanda ka koya ya maka radin wannan magana to ya jahili sai dai jahili Au min kirin.
shamsa Shamsa da hawaji.
ko kuma mai musun nan na rana wakatun walha rana ce wakatun walha lokacin da fito kurukuru ka ce masa rana ta fito ya ce ba ba ta fito ba. to kaga wannan ai abu abun kulawa bane ko ai ko na ba ka saurare shi ba Hmm. Adala an biya wa rusuli.
amma banda annabawa wa rusul daga ma'aika Kullun yi bashi da fiye.
kowanne yana mubashara ne da faranyansa Min hitami ahalin nubuwati.
da wajen annabi shi ne cikin makonin na ma'abuta annabi Na'am.
duk abubuwan nan da ya faɗa kar ka tsammanin cewa dan ya ce annabi yana shehu jana yana samu direct da wajen annabi kuma ka tsammanin a'a wai da ya samu din nan kuma da aka ce da alam a ce har annabawa ma ta wajen shehu jana suke samu a'a ba haka yake ne ba kowanne daga cikin annabawa da ma'aika suna samu ne su ma direct daga wajen annabi shehu jana shi ma yana samu ta wani bangare shi ma daga bangaren annabi Hmm.
daga bangaren kuma ta- na annabi a na shehu jani daga nan ne kuma duk shauran alam za su samu sai aka yace maka banda annabawa Mm.
banda ma'aika Na'am.
kowanne daban yake sha daga wajen annabi Hmm.
to wa- ya za ka haɗa ma da shehu diyani da kuma shauran annabawa dan ya nuna maka irin ladabi ya nuna maka cewa ko da aka ce din nan annabi yana sha daga wajen a shehu diyani yana sha daga wajen annabi kada ma wani ya kusanta cewa kuma da an ce ayi daga nan shi shauran alam za su samu ka ce wai hadda annabawa ma sai ce a Wa ma na shiƙal maktumu madaraka an biya.
Shehu Tijjani bai shaƙi ba ma sh- kusanci ba shaƙa ma bai shaƙi majalaka anbiya wajen riska annabawa ma inda annabawa suke riska yi shaƙi wannan wajen ma bai shaƙa ba Falau zarratun minhu.
kai yace da ya shaƙi ko da ƙwayar zarra daga abin da ke Zaba.
samu ai da ya narke ma Tabadda.
da ya ɗaiɗe ma to saboda Allah mutumin da ya faɗi wannan akan shehinsa da ya yi takama da shi ya faɗi wannan amma kuma wai wannan nasin sai a shafa wannan sai a ce a wancan nasin wancan baitin na farko kawai shi ake karɓa Eh.
cewa ya ce an yi ya samu din nan daga nan ne kuma duk shauran an- alam za su samu Na'am.
ba a samu wannan wani istisna'in da ya nace a dukkan biya Na'am, adala in da kuma biya.
wannan baitin da ya faɗa ana mutum ya karanta zuwa nan ana haka mata ya masa adalci ai Hmm?
Wa ma shamma a ƙwaƙwabin Kai yake wa fardun wa kudai.
miftahun.
ko kuma afradu Hmm.
ko miftahul kunuzi duk matsayin ne na na waliyai Hmm.
ba su shaƙi waɗannan abubuwan ba su kuma dukkaninsu ba su shaƙi abin da shehu tijjani shi kuma ya samu ba Wa kullu waliyin kowane wali madarakal hakim.
madarakal hatimi ai shine wani mahaɗin wancan ne Eh.
kuma shi ka dafa mu fardo mu fatiwa madarakal hatimi Na'am.
su kuma kamar yadda aka ce su kuma annabi shehu tijjani nan bai shaƙi abin da annabawa suka samu dangane da annabi bai shaƙi wannan abin ba ma. to su kuma da aka dabu da fardo da mafatiwa kuma dukkaninsu su ne dai matsaye wanda suke na ƙarshe a wajen wali Hmm.
su kuma ba su shaƙi abin da shehu tijjani shi kuma ya riska ba Hmm. Kudwat.
kudwat wanda shine koyina
Wani subatuhu lil kaga arifina.
danganansa ga wanda suke masana Allah Kana subatul hawasi kamar lil danganan nan na amati.
hasawa ne al'amatu ga amawa Lirutubat hatimati.
saboda darajar nan na shauki ne kamar yadda zaka dauki hasawa na waliye da amawa Hmm.
kaga bambancin ma aiba ma zai haɗu to haka bambancin shauran duk waliye suke duk kowane irin matsayin su suke ko dibi ne shi ko menene shi dangane da shauki ne Na'am. Na'am. Maqamuhu matsayinsa la yadrihi illa ba Muhammad.
wanda ya san shi sai annabi Muhammad shine kada ya san matsayin shauki ne
Lahu fi Muhammadiyatin khairu wa qafat.
a hairon makafatin fiyayyen wajen tsayawa ya tabbata da gare shi fi muhammadu ya a cikin muhammadiyya yana da fiyayyen matsayi fiye da kowanne
Wa laysat li aqabin.
wala alaiwa fatihin Hmm.
da allah wa hassahu da fadilin wa minnaci Hmm.
wannan fa matsayin da ya faɗa Mhm.
ya ce bai zama ga duk wasu kudai ba Hmm.
wala alaiwa Wala fatihin fatihin.
bai zama ga mafatul guruzu ba dukkaninsu na'am biha Allahu hasu da shi irin wannan matsayin ne da shi ne ubangiji yake bance shi bi fadli halala ce wa minnati baiwa ce su da babu wani wanda zai ce ya samu wannan
wa laysa li arifin wusula maqami kai saduwa da makamin shehu tijani bai zama ga wani arifi na Allah ba a ce ya sadar da makamin ba zai iya ba duk irin matsayinka wa qad sarraha an-nabi bi annabi ma ya bayyana da wannan fa liwasi biza da wannan magana ya faɗa cewa babu wani wanda zai kai matsayinka liwasili ci ga tsayina ga shehu tijani ya gaya masa
suwa sahabi sai sahabbai kawai fazu bil munah wannan sun rabauta bil mana da guguri was sa'adat sun rabauta da arziki mala bi nazar wajhi al saboda musallam me saboda su sun ga fuskan nan na annabi wa bi suhuwa saboda sun abuci annabi kuma
fala madama fi ne li fadli sahabati malam. kaga ya kuma koma ba ba ma- wajen tsammani ba a cikin samun falalar sahabbai matsayinsu babu wa darki maqami da kuma rizkan mukamin su malam ba wanda zai riska li kulli al halik ga duk halitta babu wani wanda zai kai wani babu wanda zai kai tsammani ma kada kai tsammani
fa amaluna ma'ahum kaga ayyukanmu kama qala dangane shaykhuna da shauran sahabbai kamar yadda shehin mu ya faɗa bayr al qatati kamar tashin durwa ne ma'a dabibi numayya tare da dintiken nan na tururuwa durwa ita ce tsotsin da ake ganin cewa ba wanda ya kai shi tashi da sauri Mm.
domin a yanzu kamar daga nan zuwa maka ina lokaci guda ya sa'a guda sai ka ji an ce yana maka na'am kuma ga sanin hanya domin in ya bi hanya shi ya tafi aka ce saboda tsaba sanin hanya idan da fukafukinsa na dama zai taɓa wani reshi wajen tafiya to in ya tashi dawowa saboda ta wannan hanya zai fukafukinsa na hagu ma sai ya taɓa reshi in ya tashi dawowa saboda wannan hanyar da ya bi ba zai kauce mata ba wannan hanyar da ya tafi ita zai dawo to fa kaman wannan tashin tare da kuma yau a ce tururuwa yin take tafiya ya za ka haɗa ko da tsuntsu ne wanda ka sani wannan a ce tashin tare da tafiya kuma tururuwa to haka aikin sahabbai yake tare da mu kuma irin aikin
fa kam min maziyatin yace da yawa Lahu.
maziya da tabbata ga shehu tijjani wa da karamatin yawa karama da kawa tabbata ga kaf shehu- tawaru'an wanda shehu tijjani ya yi tawakkufi tawarru'a dan tsintsini an al to afdali tawakkaf ne ai na'am Ko?
na'am ya ce to ka tsaya alal afdaliya ce ga afdaliya ta warru'an dan tsantsani eh ka tsaya wai ga abin da yake afdaliya ce domin ita afdaliya ita maziya la taqata lil afdaliya ce ita maziya ba ta hukunta afdaliya ba kowane abu ne za ka same shi yana da maziya kuma ka same shi yana da falawa wani abin sai ka same shi gashi da falala amma kuma wani abin da bai da falalar ya fi shi maziya kuma to shi yana da fadalar yana da mazi shine abin da kike yi nuna shine kamar yadda kullum shi wadannan wace yake bayyana yake cewa kamar misali yanzu a zo a samu kwando ne guda biyu nan ka zo ka sa qur'anai nan kuma ka zo ka sa nerori ka cika sai a ce a kirawo musulmi cikakke mai imani a zo a ce maka zabi guda daya wanne zaka zaba naira zaka zaba to ka nuna cewa naira zabi qur'ani kenan to kaga wata maziya ce ai naira nan take da shi ko na'am wadda ita wannan afdaliyar shi kuma qur'ani yana da afdaliya amma ita tana da maziya ta ta amma idan aka zo aka ajiye aka ajiye qur'ani nan aka ajiye ko takardar qur'ani ce guda ɗaya nan aka ajiye dalan miliyoyin ne aka ce ka taka fa kaga ne za ka taka ko to kaga ai ashe farala kenan qur'ani ya fi amma kuma maziya fa naira ta fi to shine abin da yake magana na'am sai da yawa maziya da hugare shi kalce to kaman al-afdaliyya na'am fala taqtadi maziyatun afdaliyya da afdali sai haka maziya ba ta hukunta afdaliyya kwa Mm.
dan an ce mutum yana da maziya ba ya hukunta cewa yana da afdaliyya ba kenan
wa yujadu fil mafdul ai khayr maziyya maziyat akan samu fiyayyen maziya ga abin da yake mafululi ne wannan abin an fi shi Na'am.
amma shi kuma ya fi maziya Mm.
kamar yadda muka faɗa dinnan Na'am.
leran nan ka fi ƙur'anan nan maziya Mm.
amma fa ƙur'anai fa sun fi falala Na'am.
shi ne alhamdulillah